إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin nurul huda a wannan gari mai albarka na arlit a wannan rana ta asabar ta litinin wacce ta daidai da ranar 28 ga watan zulqada hijira 1446 wadda ya daidai da ranar 26 ga watan 5 2025 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda a wannan rana ta litinin muna karatu a cikin littattafan aƙida littafin da muke karatu a halin yanzu shine sharhu aqidatul wasitiyya na al-sheikh al-allama muhammad bin salih al-usaimin rahimahullahu ta'ala wanda sharhi ne na littafin al-aqidatul wasitiyya na sheikhul islam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala wanda wannan ne zai zama majalisi na goma sha takwas a cikin jerin karatattakanmu na wannan littafi muna nan cikin gabar da yake magana akan alqawaidul asasiyya alqawaidul asasiyya fil imani bi asma'illahi wa sifatihi ka'idodi wanda suke sune tushe a wajen abin da ya shafi sha'anin sunayen Allah da siffofinsa ka'idodi wanda suke sune tushe wanda ƙa'idar ko ƙa'idodin ɗaya daga cikin ƙa'idodin su ne al'imanu bima wasafa bihi nafsahu dole a yi imani da abin da Allah ya siffata kansa da shi wa bima wasafahu bihi rasuluhu dole kuma a yi imani da abin da manzan Allah ya siffata Allah da shi min gairi tahrifin wala ta'tilin wa min gairi takyifin wala tamsil ba tare da tahrifi ba ba tare da ta'tili ba haka wa min ghairi takyifin ba tare da takyifi ba wala tamsil ba tare da misaltawa ba to wannan gaba ta at-tamthil ita ce muke kanta har yanzu wanda mun yi magana akan me ake nufi da at-tamthil sannan mun faɗi bambancin da yake tsakanin at-tamsil da kuma at-takyif tsakaninsu akwai umum da khusus mutlaq sannan muka kawo dalilan ahlus sunna ahlus sunna wal jama'a wato wajen tabbatarwa Allah sifofi ba tare da tamsil ba ba tare da tashbihi ba ko baka ce ba tare da tamthil ba dan amfani da kalmar tamthil yafi yin amfani da kalmar tashbih akwai masu kawo wannan su ce min gairi takyifin wala tashbih amma amfani da kalmar at-tamthil yafi dan ita ta zo a Qur'ani laysa kamithlihi shay'un to ahli sunna suna da dalilai dalilan kuma akwai na hankali akwai na nassi ce suna da adilla sam'iyya da kuma adilla aqliya adilla sam'iyya sune dalilai na nassi adilla aqliya kuma sune dalilai na hankali to a darasin da ya gabata malam ya kama na wasu daga cikin dalilai na dalilai na nassi irin su laisa kamislihi shay'un irin su hal ta'lamu lahu samiyya irin su wa lam yakul lahu kufuwan ahad irin su fala taj'alu lillahi andada irin su fala tadribu lillahi al-amsal da ire-iren su waɗanda suke nuni zuwa ga korewa Allah kamantacceniya da halitta laisa ka mislihi shay'u za a tabbatar masa sifofin da ya tabbatar wa kansa manzansa ya tabbatar masa ba tare da misaltawa da halitta ba yau za mu tashi dalilai na hankali ya ce wa ammal adillatul aqliya amma abin da ya shafi dalilai na hankali al'adilla al'aqliya babu zafi sosai ku rage mana manyan bantin nan masu ƙaran ku rage su ku bar na kusa-kusa waɗancan na gefen duk mai so ya kuso can na gefen duk ku kashe su ku bar na kusan kawai wa ammal adillatul aqliya amma dalilai na hankali waɗanda ahalus sunna suke kafa hujja da su wajen korewa Allah kamantacce ne ya da halitta tare da tabbatar masa abin da ya tabbatar wa kansa na sifofi manzansa ya tabbatar masa shi ne ya ce alantifa'id da masu libainal khalik wal makhluk dalilai na hankali akan koruwar kamantacce ne ya tsakankanin mahalicci da halitta famin wujuhin wa'inan dalilai na hankali akan same su ta fuskoki da yawa awwalan fuska ta farko yawa to kaji masallacin ya yi shiru to ya sauti na zai fito kowa ya ji amma in akwai wannan bantikin ba su bari a ji sauti na yanzu ka gani kanka yana ina samun natsuwa cikin karatu ba sai na daga murya kwarai ba na sha wahala famin wujuhin akwai fuskoki da dama awwalan fuska na farko an naƙula shine mu ce la yumkinu tamasulu bainal khaliqi wal makhluq abu ne da ba zai yiwu ba a samu tamasuli kamantacceniya tsakanin mahalicci da halitta bi ayi halin min al ahwal ta kowane hali babu kamantacceniya ya ce laulam ya kun bai na humaminat tabayuni illa aslul wujud lakana kafiya inda ma a ce ba a samu wani abu tsakankanin mahalicci da halitta ba na bambanci na bambantuwa in banda asalin samuwa kawai to wannan ma kaɗai ya wadatar ya nuna rashin daidaito tsakanin mahalicci da kuma halitta domin samuwar mahalicci samuwa ce da ba ta da farko ba ta da ƙarshe amma samuwar kowane halitta samuwa ce da take da farko kuma take da ƙarshe to tun daga nan kawai ya isa ya nuna maka kenan sifofin Allah sun bambanta da sifofin halitta tun daga samuwa ko da a ce ba wani dalili da yake nuna bambanci tsakaninsu sai asalin samuwa kawai idan aka kalli samuwar ubangiji yadda ta bambanta da samuwar halitta wannan kadai ya wadatar wazalika wanda wannan shine anna wujudal khaliqi wajibun shi samuwar mahalicci wanda shine Allah wajibi ne samuwarsa wajibi ne fa huwa azaliyun abadi sannan kuma shi Allah tun azali yake kuma abadiyun har abada zai wanzu wa wujudal makhluqi mumkinun masbukun bi adam amma samuwar halitta abu ne mai yiwuwa bai zama wajibi ba bai zama wajibi ba yanzu kai din nan inda Allah bai yi ka ba to ba wajibi bane ya yi ka ganin damarsa ne ya yi ka haka samuwar ka ba wajibi bane abu ne dai mai yiwuwa mumkin sannan masbukun bi adam wata samuwa ce wadda rashi ya gabace ta samuwa ce da an yi babu ita a baya hal'ata alal insani hinu min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura shekara 100 a baya ba a san ma za a halice ka ba ba a ma san zaka zo ba ba a san za a yi wani mutum wani ko wani ba shekara 100 da suka gabata to kaga wani abu ne wanda yake masbuqun bi adam wata samuwa ce wadda take rashi ya gabace ta wa yalhaquhu fana sannan kuma fana'i zai riske ta ma'ana za ta ƙare za a zo a yi lokacin da kuma rayuwar taka ta ƙare ka mutu ka bar duniya to fa makana kazalik duk abin da ya kasance haka la yumkinu an yuqala innahuma mutamathilani to ba zai yiwu ba a ce su su biyun daidai suke wanda za a ce samuwarsa wajibi ce ba ta da farko ba ta da ƙarshe da wanda yake samuwarsa ba wajibi ba ce kuma tana da farko tana da ƙarshe to ba zai yi ba a ce su ɗin daidai suke ba zai yi ka daidaita su ba da haka ko da an ambaci sifofi to ka san sifar wannan ta bambanta da ta wannan wannan hujja ta farko ta hankali kenan thaniyan dalili na biyu anna najidu tabayuna al'azima bainal khaliq wal makhluq mu dinnan muna samun bambanci mai girma a bayyane a zahiri tsakanin mahalicci da kuma halitta fi sifatihi wa af'alihi a siffofinsa subhanahu wa ta'ala da kuma ayyukansa sun bambanta da a siffofin halitta sun bambanta da ayyukan halitta fi sifatihi a siffofinsa yasma'u azza wa jalla kulla sautin mahma khafiya wa mahma ba'uda Allah subhanahu wa ta'ala yana jin kowane sauti kowane sauti sautin kowace halitta yana jin sautin tururuwa yana jin sautin girnako yana jin sautin duk wani abu duk wani halitta mai sauti mahma khafiya wato duk yadda wannan sautin ya ɓuya to shi Allah yana jinsa wa mahma ba'uda kuma duk yadda sautin ya yi nisa Allah yana jinsa saɓanin kai sauti idan ya yi ƙasa ƙwarai sai ka ce ƙara ban ji mai kace ba mai meta saboda ya yi ƙasa ƙwarai ko kuma in mutum ya yi nesa da kai yanzu in mutum yana agadas yana magana kai ba ma agadas manancin galan sai mutum yana magana daga ko kiran sallah yake ba za ka ji shi ba saboda me ya yi nesa ya yi nesa da kai to kaga shi allah duk yadda mutum sauti ya yi nisa yana jinsa duk kuma yadda sauti ya ɓuya yana jinsa lauka na fi ƙa'aril bihar da a ce wannan sautin yana can ƙarƙashin kasan zurfin wato koguna can ƙarshen zurfin kogi in akwai wani halitta a can yayi sauti Allah yana jin wannan sautin lauka da fi ƙa'aril bihar la sami'ahu azza wajal da Allah ya ji wannan sautin wa anzalallahu qawluhu ta'ala kuma Allah ya saukar da fadin sa Qur'ani qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir ya ce haƙiƙa Allah ya ji faɗar wannan matar ita ce haula bintu sa'alaba ya ji faɗar wannan allati tujadiluka wacce take jayayya da kai fi zaujiha a cikin sha'anin mijinta lokacin da mijinta ya mata zihari bayan ta tsufa sai ya mata zihari suna yin wannan idan mutum baya son ya saki mace kuma baya son ya rika saduwa da ita to sai ya mata zihari kawai ce ke kamar mahaifiyata kike a gurina to da yi mata wannan ta kawo kara wajen manzan Allah lokacin ba a saukar da hukuncin zihari ba to suna jayayya wa tashtaki ila Allah manzan Allah ya ce ba a saukar da hukunci ba sai ki hakuri to sai ta kai kara wajen Allah tana roƙon Allah ya saukar mata da ya saukar da hukunci wanda za a samar mata da mafita Allah ya ce wallahu yasma'u tahawurakuma shi kuma Allah yana jin muhawurar ku tsakaninku lokacin da kuke tattaunawa inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne mai gani suratul mujadala aya ta farko taqulu aisha radiyallahu anha aisha da Allah ya tabbata gare ta take cewa alhamdulillahi alladhi wasi'a sam'uhu al-aswat yabo ya tabbata ga Allah wanda wato jinsa ya yalwaci dukkanin saututtuka tace innahu lafi wato inni lafi lafi al-hujra tace lalle ni ina cikin daki na wa innahu la yakfa alayya ba'du ba'du hadisiha yace kuma wani sashi na magananta da take faɗa yana boyuwa gare ni saboda tana dan nesa da su tana jin wata magananta amma ba ta jin wata ita Aisha radiyallahu anha yace amma Allah yana jin tattaunawar su wallahu ta'ala sami'aha min a'la arshihi Allah ya ji sautin ta daga can saman al'arshinsa sa amma ita ga ta ga su ba nisa tsakaninsu amma ba komai take ji ba tana jin wani sautin ba ta jin wani malam ya sa lamba ya ce hadisi ne sahihi malam allamatul albani rahimahullah albani ya faɗa fi zilalil janna takhrijus sunna a littafin sa zilalul janna takhriji ne na as-sunna ta ibn abi asim a shafi na 625 yace wa hadha isnadun sahihun ala sharti muslim wannan isnadi ne sahihi akan sharadin muslim wa qad allaqahu al-bukhari fi sahihihi bi sighati al-jazm bukhari ya kawo shi mu'allaq amma da siga ta jazm alamun cewa hadisin ingantacce ne wa qala al-a'mash al-a'mash yace wa tabi'ahu muhammad bin muhammad bin abi ubaida bin ma'anin al-mas'udi ya masa mutaba'a tabi'ahu muhammad wato ya masa mutaba'a akai wane ne muhammad bin abi ubaid bin abi ubaida bin ma'anin al-mas'udi yace haddasani abi anil amash bihi yace babana ya sanar da ni wannan hadisin ya labarta min wannan hadisin daga al-amash bihi da dai wannan hadisin yace kuma atammu minhu akhrajahu al-hakim hadisin da yafi wannan cika ya kawo shi cikakken sa har karshe imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak wa qala sahihul isnad yace kuma hadisin isnadin sa sahihi ne wafaqahu adh-dhahabi dhahabi da yabi bayan sa yake yayi masa muwafaqa akan ingancin hadisin al-allama albani al-albani yace wa huwa kama qala kuma haka abin yake kamar da suka faɗa kamar da shi al-hakim da dhahabi suka faɗa cewa ingantacce ne to haka abin yake haka hadisi ne tabbatacce take cewa wallahu ta'ala sami'aha min a'la arshihi Allah ya ji ta daga can saman al'arshinsa wa bainahu wa bainaha ma la ya'lamu madahu illa Allah azza wajal sannan tsakaninsa da ita ba wanda ya san nisan tazaran in ba Allah ba tsakanin nisan tazaran tsakanin shi Allah da ita ba wanda ya san nisan tazaran sai Allah amma kuma tare da haka yana tare da ita da jinsa da zatinsa yana can saman sammai amma kuma jinsa yana tare da ita wala yumkinu an ya kula ta'ilun da aka ba zai yi ba wani mai faɗa ya ce inna hu sami allahu inna sam allahi mislu sam'iha ba wani da zai ce jin allah kamar mislu sam'ina kamar jinmu ne ba zai yi wani ya faɗi wannan ba kana jin wannan to ka san jin allah daban naka daban jin ka takaitacce ne baka jin abin da yake nesa baka jin abin da ya buya shi kuma hal Allah har abin da yake cikin zuciyarka ba yana ji sawa'un minkum man man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar har cikin zuciya abin da zaka boye Allah yana ji maganar da kake tattaunawa a zuciyarka bata fito waje ba Allah yana ji to balantana abin da ya fito waje to amma kaga mu ɗan adam ko mu halitta ba haka jin mu yake ba salisan fuska na uku naqulu mukan ce nahnu na'lamu anna Allah ta'ala mubayinun lil khalqi bi dhatihi mun riga mun sani babu mai tantama cewa Allah ya bambanta da halitta a zatinsa zatin Allah ba irin na halitta bane kun fahimta zatin Allah daban yake da na halitta kowa ya da wannan wasi'a kursiyuhu samawati wal ard kujeransa ya yalwaci sammai da kasai suratul baqara aya ta 255 wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah ƙasa gaba ɗayanta damƙarsa ce a ranar gobe kiyama suratu zumar aya ta 67 wala yumkinu li ahadin min al-khalqi an yakuna hakaza ba zai taba yiwa ba ga wani daga cikin halitta a ce girman sa ya kai haka girman sa ya kai wannan a ce kujeransa ta yalwace sammai da kassai sannan kuma saboda girman zatinsa zai iya damƙe ƙasa gaba ɗayanta a tafin hannunsa kasar gabaɗe duniyar nan da gabaɗe da muke kanta ya riƙe ta da hannunsa ba wani halitta da zai iya yin wannan mun fahimta wasu samawatu matubiyatun biya minihi su kuma sammai a nan naɗe suke a damansa ba wani wanda yake da irin wannan girman zatin sai Allah subhanahu wa ta'ala wala yumkinu li ahadin min al-khalqi an yakuna hakaza ba za a taɓa samun wani halitta da zai kasance kamar haka ba girmansa zai kasance haka akwai halittu masu girma da Allah ya kamar mala'iku wace mala'ika yana da fuffuke 70,000 abin nan 600 mala'ika guda ɗaya mai fuffuke 600 mala'ika jibril fuka-fukai 600 amma duk da haka kaga saukowa yake yi nan duniya ya kawo manzan Allah wahayi sauko nan duniya ya kawo manzan Allah wahayi girmansa bai kai ta yadda zai iya rike duniyan nan gaba ɗaya a damansa yace to fa idza kana fa idza kana mubayinan lil khalqi fi zatihi to idan Allah ya kasance ya bambanta da halitta a zatinsa to fasifatu tabi'atun lizzati to sifofi su kuma suna bibiyar zati ne kowace sifa tana bin zatin mai sifar ne an gane ko haka abin yake to fa yakunu aidan mubayinan lil khalqi fi sifatihi azza wajal tunda mun yarda ya bambanta da halitta a zati to dole kuma mu yadda ya bambanta da halitta a sifofi saboda sifofi suna bibiyar zati ne ku gane ko tabi'atun lizzat wala yumkinu wala yumkinu at-tamasul bayna al-khaliq wal makhluq laka ba zai yi ba a samu daidaito tsakanin mahalicci da halitta tunda ba su daidaita a zati ba wannan abu ne da kowa ya sallama to haka ba za su daidaita a sifa ba wannan ma a hankalce muna fahimtar wannan ita ce hujja ta uku ta hankali rabi'an hujja ta hudu ta hankali na ƙulu mukan ce inda na nushahidu fil makhluqati ashiya tattafiqu fil asma mu muna gani shaidun gani da ido a tattare da halitta wasu abubuwa ma'ana muna ganin wasu abubuwa a tare da halitta tattafiqu fil asma wanda suke dacewa a sunaye suna dacewa a sunaye a halitta tsakanin mahalitta sai muga mun dace a sunayen wasu abubuwa wa taqtalifu fil musammiyat ko al musammayat amma sai su bambanta a al musammayat sunayen da ake rada musu a za mu samu sunan ya dace amma abin da aka rada wa sunan shi kuma ya bambanta amma sunan su iri daya mun fahimta misali akan ce hannun moda a ce hannun mutum a ce hannun giwa a ce hannun kyaure haka ne ko a ce kafar moto kafar dan adam kafar jaki kafar raƙumi kafar giwa duk sun yi tarayya a sunan mai kafa amma in an kalli kafafuwan iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne akan ce hancin mutum hancin takalmi haka ne ko da hancin takalmi da hancin mutum iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne na da hancin wake duk kowa da irin nashi amma sun yi tarayya a suna kenan dan Allah ya ce yana ji ya sifata kansa da ji mu ma ya sifata mu da ji wanda baya nuna jin Allah irin namu ne kamar yadda hancin takalmi da hancin ka ba iri ɗaya ba ne to haka shi ma wanda abu ne a zahiri yaktalifu nasu fi sifatihim mutane sukan bambanta a sifofinsu haza qawiyul basar wa haza da'ifu wannan idansa zaka samu yana da ƙarfi wannan kuma idansa yana da rauni abinda ni nake ganowa wani baya ganin sa saboda ido na gani na yafi nashi Allah ta kallon wata gashi ta amma shi bai iya ganin sa ya tsufa zai iya bude littafin nan gashi in karanta da, da, tabarau ko babu abin ka kawo alaji iro nan ka bashi kace ya karanta ba tabarau ba zai iya ba ba zai iya karanta ba sai da tabaru saboda gani na yafi nashi karfi wa hadha qawiyyu sam'i wa hadha da'i wa hadha da'ifun to haka kuma bangaren ji wanda zaka ga jin sa yana da karfi wannan kuma jin sa yana da rauni wani yafi wani ji sai ka ji an ce ana jiyo karan kaza shi baya ji saboda jin jin sa yana da rauni hadha qawiyyu badni wa hadha da'ifu wannan jikin sa yana da karfi wannan kuma jikin sa yana da rauni wa hadha zakarun wa hadha unsa wannan namiji ne wannan mace ne wa hakaza at-tabayunu fil makhluqati allati min jinsin wahidin to haka zaka samu akwai bambanci tsakanin halittu su kan kansu wanda wanda suke daga jinsi daya ɗan adam ne jinsin su daya kowa mutun ne kai mutun ne ni mutun ne amma gani na ya bambanta da naka ji na ya bambanta da naka haka wasu sifofi na halitta ta ya bambanta da naka to fa ba baluka bil makhluqatil mukhtalifatil ajnas to kuma me me kake tsammani game da halittu wanda jinsu sukan su ya bambanta tsakanin mutum da dabba ka kalli bambanci kana da kunne dabba tana da kana da ido dabba yana da kana da kafa dabba tana da kai kafa biyu gare ka amma dabba hudu gare ta wata dabbar ma tana da kafafuwa sun kusa kai 100 ita kadai wata ba ta da ko daya jan ciki take yi kaga akwai bambanci tsakanin kuma jinsi ɗaya sifofinku sun bambanta na wasu sun fi na wani ƙarfi kuma za ka samu wannan mace ce tana da wasu halittu da kai namiji baka da su kai ma namiji akwai wasu halittu a jikinka da ita mace ce jinsin ku ɗaya fa ita ma mutum ce amma ita ba ta da irin wannan halittar ta jikinka saboda ita mace ce kai namiji ne to balantana an dawo kuma an bambanta jinsin tsakanin mutum da dabba ko tsakanin mutum da aljan ko wani abu irin wannan nan ma za ka samu akwai bambanci mai yawan gaske fattabayinu bainahuma azhar bambancin da yake tsakanin halittu mabambanta jinsi kaga wannan ya fi bayyana gashi nan a fili walihada shi yasa la yumkinu li ahadin an yaqula ba zai taba yiwa ba ga wani yace inna li yadan ka yadil jamali ne ina da hannu kamar irin na raƙumi ba zai yi ba to dan me in an ce ya ci Allah yana da hannu kuma sai ka ce irin naka da haka mu canza mu ce ba hannu ake nufi ba ƙarfi da in muka ce hannun Allah to irin namu kenan to kar mu kamanta Allah da kanmu to mu canza maganar hannun nan mu faɗi wani abu dan me yanzu kai idan ka ce hannunka irin za mu tunani irin na raƙumi ne ba za mu yi wannan tunanin ba kuma ba zai yi ka ce hannunka irin na raƙumi ba ne tunda an ce raƙumi yana da hannu kai ma kana da hannu ko raƙumi yana da kafa kai ma kana da kafa dole kafarka ta zama daidai irin ta raƙumi zai yi ba zai yi ba auli yadan ka yadin zarra ko mutum ya ce ina da hannu kamar hannun zarra zarra wani ƙwaro ne da ba a ganinsa sai an sa na'uran ƙara girman halitta sannan ake ganinsa to ka ce hannunka irin na wannan zarra ɗin ne ba zai yi ba auli yadan ka yadil hir ko ka ce ina da hannu kamar hannun musa ba wanda zai faɗi haka fa inda al'ada insanun wa jamalun wa zarratun wa hir a yanzu gashi muna da halittu kamar haka akwai dan adam akwai raƙumi akwai zarra sannan akwai musa mage kenan kullu wahidin lahu yadun mukhtalifatun an thani kowanne yana da hannu da ya bambanta da na biyu hannun mutum ba irin na raƙumi ba na raƙumi ba irin na zarra ba na zarra ba irin na ba irin na musa ba ma annaha muttafiqatun fil ismi ta da cewa kuma duk sun yi tarayya a wajen suna duk sunan su iri ɗaya ne فنقول تسيمتي إذا جاز التفاوت بين المسميات في المخلوقات إذا هل يا هلت أسام التفاوت بمبنشي da fifiko tsakankanin abubuwa da aka kira su da suna iri ɗaya fil makulukati a tattare da halittu su kan kansu akwai bambanci tsakanin wasu sifofi nasu da aka kira su da suna iri ɗaya ma'attifaqin ismi tare da dacewar suna suna iri ɗaya amma kuma in an kalli sifofin sun bambanta fa jawazuhu bainal khaliqi wal makhluqi min babi aula to halaccin hakan tsakanin mahalicci da halitta min babi aula to dan me kai kwakwalwarka za ta kasa gane bambancin dan me hankalinka zai kasa fa'intar bambanci tsakanin hannun Allah da naka har ka ce dole sai mun canza mun ce wani abu daban ba hannu ba me yasa ba za ka fahimci wannan ba ya ce bal nahnu laqulu ci bal ma mu cewa muke yi inda tafawuta bainal khaliqi wal makhluqi laysa jaizan faqat tafawuti fifiko tsakanin mahalicci da halitta ba wai wani abu bane jaizi kadai wanda ya halatta bal huwa wajibun a dole ne ma a bambanta dole ne ma a samu bambanci tsakanin mahalicci da halitta dole ne ma fa inda na arba'atu wujuhin aqliya dan haka ga sunan yanzu muna da fuskoki guda hudu na hankali na'am muna da fuskoki guda hudu na hankali wanda muka ambata ga sunan ɗaya bayan ɗaya كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل المخلوق, أن يماثل المخلوق بأي حال من الأحوال dukkan wa'annan sifofin guda hudu abin nan fuskoki guda hudu kowace guda ɗaya in ka ɗauka tana nuna maka cewa lallai halitta wato lallai mahalicci ba zai taɓa yiwa ba ya zamo daidai da halittarsa ta kowane hali kowanne guda ɗaya in ka ɗauka ma ya ishe ka hujja to balantana in ka hada su gaba ɗaya hudu kaga hujjar ka za ta yi ƙarfi a hankalce cewa mahalicci ya bambanta da halittarsa ta kowane hali rubbama na ƙulu aidon ya ce su da dama ma za mu iya cewa har wa yau hunaka dalilun fitriyun akwai ma wani dalili na fitra ma bayan dalili na nassi na ƙur'ani da sunna bayan dalili na hankali to akwai dalili ma na fitra fitra shine wato halitta ta ubangiji da Allah yake halitta a tare da mutum sai dai kawai ka ji daruratan kana yarda da wannan abun ko ka fa'ince shi ko ka san shi bisa larura wannan shi ake cewa fitra wannan shi ake cewa fitra kamar a haifi jariri ana haihuwarsa kaga yana neman yana neman mama yana neman nono wannan fitra ne har ya san cewa akwai wani abu da zai sha shi ne mama kuma yana nema kuma wajen da nono yake can yake neman shi can wajen da yake waye nuna masa a wanda ya nuna masa a fitira kawai dabba da ya da a haifi dan dabba te da dan karami sai ga yana bin kanwarsa ko dabba yar uwarsa yana barbara waye sanar da shi ana yin wannan bai je makaranta ya zauna an koya masa amma a fitirance ya gane cewa ga hanyar da ake bi dan zuri'ansa ta ƙara yawa tare da cewa dabba ne amma fitra haka Allah ya gina halittarsa yana fahimtar irin wani abubuwa ba tare da an zauna an karantar da shi ba to akwai dalili na fitra da yake nuna bambanci tsakanin mahalicci da halitta wa zalika wanda wannan dalilin li'anna al-insana bi fitratihi saboda shi dan adam da fitransa biduna ayu laqana ba tare da wani ya laqana masa ba a ilmance ya arifu al-farqa bayna al-khaliq wal makhluq yana fahimtar bambanci tsakanin mahalicci da halitta walau la hadhihi alfitra ba dan wannan wannan fitrar ba ma zahaba yadu alkhaliqa da ba zaka sabu ya tafi yana roƙon mahalicci ba amma zaka sabu mutum koda ba musulmi bane sai ka yana Allah kai mun kaza Allah koda ba musulmi bane sai ka yana roƙon Allah ko arne ne balantana iya shiga matsala yana cin kwakwa sai ka fara Allah in baturi ne ka yana God yana kiran sunan Allah ma'ana ya san da yana da wani mahalicci wanda ya halicce shi wanda kuma shi zai iya kula da sha'aninsa kawai sai ga mutum yana addu'a wani ma har ka ga ya daga hannu sama yana addu'a fidaransa tana nuna masa Allah nan nashi a sama yake har yana daga hannu to wannan fidara ce to in ba dan wannan fidar bada ba zai je yana roƙon Allah ba wani ma har yana daga hannu sama fatabayyana al'ana anna tamthila muntafin sam'an wa aqlan wa fitra to sai ya bayyana gare mu cewa a halin yanzu cewa kamantacce ne tsakanin Allah tsakanin mahalicci da halitta korarren abu ne da nassi da hankali da fitra idan mun fahimci wannan waɗannan dalilan sun ishe ka hujja to zai kawo shubuhohi da wasu suke kawowa irin waɗancan masu gurɓatacciyar aƙida ‘yan taharifi masu ƙoƙarin taharifi ko ta'atili to sukan kawo shubuhat kuma yanzu sun fantsamo a cikinmu suna nan a social media da yake yanzu zamanin social media ne mutum cikin ɗakinsa kawai zai kafa kansa ya zauna yana faɗar abubuwa na shubuha yana feso su cikin al'umma kuma matasanmu da masu da'awar sunna kowa bi suke yi ba ruwansu da tantancewa alhali imamu malik yana cewa a wato ku sani fa'lamu anna hadha al-ilma dinun ku sani wannan ilimin da kuke gani fa shine addinin shi ilimin fa shine addinin ma'ana da shi ake mai ake addini yace fanzuru amman ta'khudhu dinakum ku yi nazari a wajen wa za ku karbi addinin ku wa za ku saurara wa za ku saurara to yanzu ba ruwansa kowa saurare suke musamman waɗannan na'urori na yanzu ma da aka kawo wanda baka da zaɓi sai abin da aka baka yanzu in ka shiga tiktok baka da zaɓin ka kalli bidiyon da kake so ko kana da zaɓi sai abin da aka jeho maka kana tillawa to sai a jeho maka wani ɗan bidiya to yana farawa kuma sai a sai a sai ya fara sai a gutsuro wasu kalmomi da ya masu jan hankali sai a kawo su farko sai a kawo su farkon bidiyon kana tillawa ita ce zaka kalmar zaka fara ji to ba zaka iya hakura ba sai ka ce sai naji me zai ce to sai ka ci gaba da sauraron shi idan ka ci gaba da sauraron shi su kuma irin shi za su yi ta kawo maka kuma da ka tilla to wani irin shi za a kawo dan abinda kake kallo shi ake turo maka sai kaga shi kadai za a yi ta turo maka da ire-irensa kafin a jima sai kaga yaro ya fara ya zama dan kalakato kalakato haka ko ya zama wani dan bid'a bid'a haka da ka san shi ga aqidarsa sai kaga ya fara wasu zuge-zuge ko alal akalla ya jefa masa shuba ya fara yin rauni wajen tafiyar sunnar an fara jefa masa shakka a cikin zuciyarsa ta wannan ita ce matsala shi yasa imamu malik yace ku yi nazari a wajen wa ya kamata ku karbi addinin kana tulluwa kaga ba malamin sunna bane ba malamin Allah bane kyale shi tafiyarka ka ci gaba da harkarka dan cutar da kai zai ba amfani ba wani amfani da zaka samu a wajen malamin bid'a balantana dan kala katu ni ban ga wani amfani da zaka samu wajen shi ba kai dai ba malami ba dan kace bari in ji dan yi masa raddi sannan kuma abin da zai faɗa ba karuwarka ba kararka zai yi a addini ba sai dai ya cutar da kai to me amfanin ka tsaya ka saurare shi babu wani amfani ka saurari abin da zai maka amfani na karatuttuka da malamai suke na sunna ga sunan barjak to waɗannan shigoyin suna nan suna tafi so su suna tafi so su kenan dole ne a dage da karatu da karantar da aƙida da sunna don mutane su samu wayewa dan bid'a yana defo yana jefo shubha ka san ma amsarta kai da kanka yana feso wata shubha ka san menene amsa akan wannan shubha to ba za mu iya samun wannan ba sai idan muna karatu muna bibiyar karatuttuka irin wa'annan sannan kuma sai mu mai da hankali sai kuma mun bawa abin muhimmanci kar mu kalli yawan ana yawan karanta kaza ko kar mu kalli wannan sannan mu yawaita bibiyar malamai mu mun yi karatu na nizamiya amma karatun da na yi na nizamiya ni da nake magana karatu ne kawai irin na boko ba abin da maka koya sai su geography su su su su mat su wace ce sun nan ne ake ake koya mana amma maganan addini kawai hissa guda ce adda kai ta addini ita ma in an zo kawai wasu abubuwa ne na ashiriyanci za a koya muku da sauransu ba wani karatu bane mai muhimmanci duk wannan karatun gashi da muka yi kawai mun yi shi ne a wajen bibiyar majalisai na ilimi irin wannan lokacin da muka tashi gaskiya Allah ya ba mu maitar bibiyar malamai na kan bi malami wani lokacin ma sai na kure shi akwai malami ma da yake kora ta saboda na kure shi kawai ya kore in ya gane ma a majalisi sai so yake ma ya kore ni saboda ni ba a wucewa sai na gane shi ne matsala ta in dai ban gane ba to ba a wucewa na kan tsaya sai an yi bayani sai mun gane nan fa ba mu gane ba to ka san karatun da irin na malaman da kawai wucewa ake yi ba an gane ba a gane ba kawai sai a wuce duk kuma sai in ce nan ba mu gane ba to sai a fara rikici sai a kore ni an sha misali samun irin wa'annan matsalolin saboda zan ce gaskiya nan ba mu gane ba to an sha samun irin wannan za mu je mu zauna a gaban malami inda ya zo aka ce malami ne ko malami ne irin wanda malamanmu sun sanar da mu cewa ana iya sauraren shi to mukan bi shi mu saurare shi wani lokacin ma har mu kure shi wani lokacin har shi da kan shi ya ce wane yanzu kai gaskiya kafi karfin karatuna akwai malamin da nake zuwa gurin shi karatu shi da kanshi yake cewa malam yanzu ni kai ne zaka koyar da ni da Allah dai ka daina zuwa saboda na gane yanzu kai yanzu ilimin nawa duk ka kwashi yanzu sai dai kai ka bani ma wanda ka samu wani wajen ba gurina ba to kaman wannan himmar ita ce take sa mutum ya samu karatu bin majalisan ilimi bin majalisi ka je wannan ka saurara daga farko har ƙarshe ana bayani kuma ka mai da hankali nakan ba wa abu muhimmanci sosai inda har na sa shi gaba kuma malamai suna cewa gwargwadon yadda ka ba abu muhimmanci gwargwadon yadda Allah yake sa maka albarka a ciki wannan albarka duka da muka samu ta ilimi saboda ba abin muhimmanci ne idan za ka yi abu kawai ka ba shi muhimmanci kar ka yi abu kai kawai kana yi ba kawai kana zuwa ne don wata manufa kai ba ilimin ya kawo ka ba manufar da ake yin abun ba ita ce ta kawo ka ba to wannan ba abin da za ka gane za ka ɓata lokacin ka a banza ka bai da hankali me ake so a yi so ake nan a fahimtar da mu aƙida ta kaza ta kaza to kai ƙoƙari ka fahimci aƙidan nan shi da abin da ake da bukata ni ɗayan biyu ne in abu ko a yi shi da gaske ko a bari eh amma ana yin abu da wasa kawai ni ban yadda da wannan ba a ɗabi'ata ko a yi da gaske ko a bari in za a yi to a yi da gaske a yi iya bakin ƙarshe ko kuma a bari shi yasa za ka ga idan muna mu'amala da kai sai ka ga yana da sauƙin hali fara'a da wasa amma in mun zo karatu sai ka ji da da zafi saboda na ga kana ɗan sa wasa-wasa cikin karatu za ka ga ina da zafi so saboda da na ga kana sa wasa to abin yana damuna saboda ni so muke mu yi da gaske kai kuma sai in ga kana ɗaukar abin ba da muhimmanci ba ina fahimtar cewa baka ba abin muhimmanci ba to abin yana damuna ƙwarai dan ni ɗabi'a ta ce ko a yi da gaske ko a bari to irin wannan bawa abu muhimmanci kuma a yi shi da gaske yana sa Allah yana sa maka albarka in kasuwanci za ka yi shi da gaske karka sa wasa sana'a ɗinkin takalmi kake yi ba ta muhimmanci sai kaga Allah ya sa mata albarka za ta ciyar da kai da iyalinka asuwaki kake saidawa ba shi muhimmanci sai kaga Allah ya sa mashi albarka amma kana sana'a kana kushe ta kana sana'a kana rena ta babu albarka amma ba ta muhimmanci ka ɗauke ta da daraja duk wanda zai taɓa maka ita ku yi abin nan da shi duk wanda zai taɓa maka sana'a ko ya mene ake cewa ya maka izgili da sana'ar ka to ka tsaya ku yi ta da shi ta ƙare sana'ar ka ce a nan kake neman abinci za ka ba wanda zai wulakanta maka ita ka yadda matuƙar sana'a ce ta halal kake yi to ita kuma Allah ya hore maka ita ka iya to ba ta muhimmanci sai ka ga Allah ya sa mata albarka da gwargwadon yadda ka bata muhimmanci da gwargwadon yadda Allah zai sa mata albarka ta rike ka ta ciyar da kai har ma ka taimaki wani to amma matsalar mu kana yin abu kana kushe shi wani kake hangowa can wanga din ka kare na shi sai wani can gaba kake hangowa to wannan din ba zai yi albarka ba na gaban kuma baka same shi ba shi kuma wannan da kake riken ba zai yi albarka ba saboda baka bashi daraja ba baka bashi muhimmanci ba za ka ci moriyar aure idan ka ba auren daraja aurenka da matarka da gwadai da ka ɗauke shi da daraja gwargwadai za ka ci amfaninsa matarka da gwargwadai da ta ɗauki auren da daraja da gwargwadai yadda za ta ci amfanin auren wannan ƙa'ida ce kulliya da gwargwadon yadda ka babu abu muhimmanci da gwargwadon yadda zai yi albarka kawai ku riƙe wannan ƙa'idar kar ka yi abu kana rena shi in bai yi maka ba bar shi ka je ka yi wanda ya yi maka in bai yi maka ba to bar shi ka je ka yi wanda ranka yake so yake sha'awa don ka ba shi muhimmanci don wannan muhimmancin da za ka ba shi shi zai sa kai zai albarka to wannan shi yasa karatuttukan da muke da muka yi ga shi muke yi kuma za ka samu mun yi karatun ya yi albarka alhamdulillah sannan kuma muna karantarwa kuma ana samun fa'ida akwai wanda sun fi mu ilimi mun sani ilimin su ya lillinka namu amma karatun nasu bai wani albarka ba saboda su ba su ba abin muhimmanci yadda mu muka bashi suna karantarwar amma ba su ba wa karantarwar muhimmanci ba yadda mu muka bata shi yasa karantarwar tasu ma kaman ba sa yi amma mu da yake muna karantarwar kuma mun ba wa abin muhimmanci to sai Allah ya samu abin albarka sai kaga mutane suna karuwa suna fa'idantuwa masu fa'idantuwa da wa'innan karatuttukan miliyoyin mutane ne wanda ku da kuke gabanmu ma ba ku ba ne wani karatun naka zo in yi shi ba ma ku nake kallo ba sai waɗanda suke bi daga nesa waɗanda sun sun fi fa'idantuwa fiye da ku a kan karatun to me nake so kawai in ce ana mu ba wa abu muhimmanci duk abin da za mu yi mu ba shi muhimmanci aƙidan nan tamu mu ba ta muhimmanci yanzu daga nan zai mana bayani akan shubuhohi wa'annan shibohohin idan muka san su muka fahimce su ba wanda zai yaudare mu da wata gurbatacciyar akida akwai karatu da muka yi na kashfa shubhat ku bibi wannan karatun shi ma ku saurare shi da kyau lokacin da muka yi karatun littafin kashfa shubhat tare da malami cira samu yayi muka hardace shi sai da muka hardace littafin kashfa shubhat su arba'un an-nawawiyya su babu sahawi na na wannan na me sunanta babu sahawi na ahdari da irin su sulamul wusul sulamiya su duk sai da su baikuniya su wane ne duk wannan sai da aka sa dole muka haddace su shi ne matakin farko sai ka haddace su sai ka zo ka karanta su daga farko har ƙarshe tsab a harda sannan a fara maka bayanin me suka kunsa na ma'anoni to idan mutum ya je bibi karatun kashfu shubhat kuma ya zo ya hada da aqidatul wasitiyya zai wahala dan bid'a ya wasa da hankalinka zai wa zai wahala wani dan bid'a wanda yake tawilin sifat yayi wasa da hankalinka to yanzu mu saurari wa'annan shubuhohin da zai kawo kuma yayi warwara akan su za mu samu ilimi da yawa a ciki kar mu ɗauki abin a- ana jan lokaci ko ana kaza ana kaza ilimi ne tsagwaro zai ba mu makamai ne na nukiliya zai ba mu wanda za mu tarwatsa duk wata shubha ta wani ɗan bidi'a da su ya ce fa'in ƙala ƙa'ilu idan wani mai faɗa ya ce innan nabiya salasalama haddasa na bi a hadisa ta shtabihu alaina ya ce manzon Allah ya ba mu labari game da wasu hadisai da suke rikitar da mu hal hiya tamsilun aw ghairu tamsil shin wa'annan hadisan tamsil ne kwatanta Allah da halitta ne ko ba haka bane wa nahnu nadauha baina aydikum mu za mu dauko wannan hadisan mu ajiye su a gaban ku sai ku warware mana me suka kunsa wannan ya kawo wannan tambayar ne kawai dan ya san yan tawili da shi suke kafa hujja yan taharifi da shi suke kafa hujja to ga tambayar kuma ga amsar ko da wani dan bidiya ya maka irin wannan tambayar ga amsar da zaka bashi sai ya kawo hadisin farko qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badr la tudamuna fi ru'yatihi manzo Allah yace lalle ku za ku ga ubangijinku a ranar gobe kiyama kamar yadda kuke ganin wata a daren badar shine daren sha hudu la tudamuna ai la ta shukuna wa yashtabihu alaikum ba za ku yi shakka ba kuma al'abarin ba zai rikice muku ba fi ru'yatihi a wajen ganinsa la tudabuna fi ru'yatihi ba za ku samu wani abu na shakka shine ko ba shi bane saboda bayyanar sa balo balo sannan ba za ku samu rikicewa ba wani ba zai kare wa wani ba hadisin muttafaqun alaihi bukhari da muslim imam at-tirmidhi ibn majah ahmad da sun fitar da shi ya ce faƙala a cikin hadisin sai manzan Allah ya ce kamar yadda wal kafu littashbih wannan kafin ɗin ta tashbihi ce wa haza rasulullah wannan kuma da ya faɗi maganar manzan Allah ne wa nahnu min qa'idatina mu kuma yana daga cikin ƙa'idar mu an nu'mina bima qala ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam mu yi imani da duk abin da manzan Allah ya faɗa ba mun faɗi haka a baya ba kama nu'minu bima qala Allah kamar yanda ka'idan mu ne mu yi imani da abin da Allah ya faɗa fa ajibu an hadha hadis to ku ba mu amsa akan wannan hadisin naqulu usaymin yace sai mu ce masa nujibu an hadha alhadisi wa ghairihi bi jawabaini za mu bayar da amsa akan wannan hadisin da waninsa da amsoshi guda biyu aljawabul awwal mujmalun amsan farko dunkulalliyar amsa za mu bayar wasani amsa ta biyu mufassalun amsa wadda aka fassale ta a rarrabe fal'awwalul mujmal amsa ta farko dunkulalliya annahu la yumkinu an yaqa'a ta'arudun bayna kalamillahi wa kalami rasulillah ka rike wannan a hankalinka ka yadda da wannan a zuciyarka ba zai taba yiwa ba a samu cin karo tsakankanin maganan Allah da maganan manzon Allah alladhi sahha anhu abadan magana da ta inganta daga manzon Allah idan aka bincika aka samu hadisin ya inganta to lallai ba su ci karo ba sai a shiga kokarin lalabo hanyar da za a za a warware wannan cin karon da ya bayyana a zahiri ko dai a samu nasiku wal mansuf ko kuma a samu fuskoki da za a gudanar da nasosin duka biyu ita ce hanyar farko da ake fara bi yadda za a yi nasoshin duka biyu su yi aiki idan an ga ba yadda za a yi a gudanar da su duka biyun to sai a duba annasik wal masu in an san tarihi idan kuma ba a samu nasko ba sai a tafi zuwa ga tarjihi sai a tafi zuwa ga in ba a samu ba kuma sai a yi tawakkufi a jira malamai da Allah ya bawa ilimi ar-rasikhuna fil ilm su binciko hanyar da za a warware wannan abin da aka ga kamar a zahiri ya ci karo a karatunmu na usul usulul fiqhi na yi bayani mai tsawo akan wannan ga wanda ya bibi karatun wanda mun sauke littafin ah, shi nashi ne shi usaimin mai suna al- al-usul min ilmin usul na na bangaren usulul fiqhi ne Ah, to shi ne anan yake cewa in dai har nassi ya inganta to ba zai yi su ci karo ba tsakanin maganan Allah da maganan mazan Allah li'annal kulla haƙƙun domin kowanne gaskiya ne wal haƙƙu la ya ta'aradu shi kuma gaskiya ba ta cin karo da juna gaskiya ba ta cin karo wal kullu min indillah kuma kowanne daga cikin biyun daga Allah yake maganar Allah daga Allah take maganar manzan Allah ma daga Allah take wa bayan tiku anil hawa wa ma inda Allah ta'ala la yatanaq la yatanaqadu abinda kuma ya zo daga wajen Allah baya cin karo dan Allah ya gaya mana haka yace walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi fihi ikhtilafan kathira inda a ce alqur'ani daga wajen wani Allah yake da sun samu sabani mai yawa a ciki amma kasancewarsa daga wajen Allah yake shi yasa ba sabani ba cin karo da juna ba tubka da warwara suratul nisa'i aya ta 82 fa in waqa'a ma yuhimu at-ta'arud fi fahmik idan wani abu da yake sanya wahamin cin karo ya faɗo a cikin tunaninka fa'alam to ka sani anna haza laisa bi hasabin nas wannan wahami na cin karo ba daga nassin bane walakin bi itibari ma indaka wannan ya faru ne ta hanyar lura da abin da daga ta hanyar lura da abin da yake wajenka daga wajenka ne ka fara tuhumar hankalinka da tunaninka da iliminka ba nassin zaka fara tuhuma ba فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص الكتاب والسنة إذا تنكروا يا أبكو أقرنك أنا سوشن القرآن دا سنة فإما لقلة العلم كودي hakan ya faru ne ta dalilin karancin ilimi da kake fama da shi sai ka je ka tambayi malamai su warware maka fasalu ahlul zikri in kuntum la ta'lamun wa imma li usulul fahmi ko kuma saboda tawayar fa'inta idan fa'intar ka ta zama tauyayya Allah yana ba mutum faffadar fa'inta idan mutum yana ƙoƙarin takawa yana kiyaye dokokin Allah takawa da kiyaye dokokin Allah da gujewa girman kai shi yake sa Allah ya buɗe fa'intar mutum ta faɗaɗa sai ka ga cikin sauƙi yana fa'intar abubuwa ba sa kulle masa da kuma gujewa ayyukan zunubi ibn taymiya yake cewa wani lokaci idan mas'ala ta kulle mun nakan je yi arwala in yi sallah in yi raka'a biyu in yi sajada yi ta neman gafaran Allah yi ta istighfari ina tashi na maimaita kawai sai ga Allah ya buɗa to haka ake wani lokacin wani laifi da ko wani kuskure da kai wa Allah sai ya kulle maka in ka nemi gafaransa sai ya buɗe maka to tawayar fa'inta wani lokacin tana sa ka ga abu ya ci karo alhali kuma bai ci karo ba wa imma litafsiri fil bahsi wa tadabbur ko kuma saboda tawaya da kake da shi wajen bincike da tadabburi sa tunani cikin abu akwai mutanen da ba su da ƙoƙarin bincike shi dai kawai zai ɗauki abu sama-sama ya zo ya faɗa wani irin wani malaman da ba sa son wahalan nan shi baya son ya bi diddigi shi kuma sabo ko in ce ƙoƙarin bincike ɗin sabo ne ni yanzu idan zan yi tafsiri nakan duba littafin tafsiri sama da arba'in kawai tafsiri da zan yi akan aya ɗaya ko awa biyu aya biyu nakan duba tafsiri daban-daban daban-daban sama da arba'in to akwai wanda suke duba sama da haka fiye da haka littafin na ina za mu yi karatunsa gashi wannan to nakan ɗauɗauko littattafan aƙida sama da goma kowanne in duba mai suka ci game da wannan matsalar abinda duk na samu daga gare su ɗin wanda kwakwalwa ta za ta iya riƙewa in riƙe wanda ba za ta iya riƙe ba sai in ɗan rubuta a gefe in na zo karatu sai in ƙara da abin da na samo daga littattafai to wannan ƙoƙarin bahasin da binciken shi yake sa abubuwa ba sa yawan kulle maka saboda me kana yawan buhus sannan kana tadabburi da kwakwalwa ita kuma kwakwalwa dama haka take idan ka bar ta a dankale sai ta dankale sai ka zama komai sai an baka sannan kwakwalwar ta gabata motsi ka dankale ta ta dakushe saboda ba ka sa ta aikin tunani da tadabburi da haka ba ta saba ba ana zuwa wani guri sai ta kulle kai kai ta bude ta ki budewa kai ta shan ruwa ta ki budewa saboda bata saba ba sabo ne amma in ka saba mata da tadabburi da kai kawo da tunani da kaza da kaza in kai tadab galibi ne in nazo kan mas'ala sai na yi na wata dabburin na gama sannan in je neman na malamai to tun ina in na yi na wata dabburin in na je na nemo na malamai a cikin tadabburi goma da na yi in na nemo na malamai sai in ga na dace a guda hudu na kuskure har a guda shida amma da na matsa har ta kai wani lokacin sai in ga na dace a takwas guda biyu ne kawai zai yi kuskure kun gane wannan inda zo kan matsala kafin in tafi neman mai malamai suka ce ni sai na yi nawa tadabbur idan na yi nawa na gama na gamsu da abin da na gamsu da shi sai in tafi neman mai malamai suka ce to saboda yawaitawa da na yi har na saba yanzu sai in yi tadabburi akan abubuwa guda takwas abubuwa guda goma wallahi in naje na nemi bayanan malamai sai in samu a guda takwas na dace guda biyu ne kawai zan samu ban dace a hali yanzu to kaga me yake sa Allah yana maka irin wannan fatahin shine yawan yawan tadabbur kwakwalwar an saba mata da da da tadabburi da kuma samun ma'alumati da yawa da kake da su kana da ido anan kana da ido anan kana da ido anan to da wuya abu ya kulle maka da yawa mun gane to idan mutum yana da karancin ma'alumat da kuma irin ci da karfin nan so yake zama malami a lokaci daya bai da ma'alumat da yawa to kuma bai da kokarin bahasi to sai abubuwa su kulle masa to sai ya rasa inda ya kama to irin wannan ko dai zo ya faɗa dan kar a ce bai ce komai ba ya faɗa bisa kuskure ko kuma ya samu wata fahimta mara kyau duk abin da za ka yi ka yi shi da gaske in ka tashi ka shan giya sai ka sha ta dubu in malanta za ka yi ka yi da gaske amma ka ce wai ka lallaba ka sauraro wancan ka zo ka hada ka sauraro na wancan ka zo ka dan jajjona kai ma ka fito kana hatsaba babban riga wannan baya yi wallahi dole sai ka daure sai kuma ka ba kanka wahala sai ka kuma ka dade kuma kana yi wannan duk ina faɗa ne don ka san ai abin da yake gabanka in ka shirya zama malami to ga abin da za ka yi mu har yanzu a hanya muke ba mu kai ba mu zama malaman ba amma kuma ga irin wahalar da muke sha to balantara kuma in ka je ka tambayi su ko malaman mu su ko me za ka ci ka ji irin bayanin da za su yi maka ya ce walau bahastu walau bahasta wa tadabbarta inda za ka tsaya ka yi bahasi kai tadabburi la wajadta anna at-ta'arud alladhi tawahhamtahu la asla lahu to da zaka samu cewa wannan ta'arudi cin karo da kai ka samu wahamin sa bai da asali bai ba wannan wahamin babu shi wannan ta'arudin babu shi wa imma li su'il qasdi wan niyya ko kuma ya zamo ka samu ta'arudin ne cin karo saboda mummunan niyya da take zuciyarka mummunan niyya بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض ta yadda mutum zai rika bijiro da abin da zahirinsa cin karo ne don neman cin karon shi cin karon yake nema kawai dama da ya tafi yana neman ina aka samu cin karo don ya samu ya hujja da wannan to irin wannan fatu harrama taufiq sai a haramta maka gam da katar sai zama duk abubuwan ka baka samun gaban katar ka ahalin zaigi sai mutum ya zama kamar ahalin zaigi mutane da suke karkatattu alladhina yattabi'una al-mutashabih wanda suke bibiyar mutashabih wa yatafarra'u ala ala hadha al-jawab al-mujmal to abinda zai ginu akan wannan jawabi dunkulalle amsa dunkulalliya annahu yajibu alayka inda tashabuhi wajibi ne akan ka kai dalibin ilimi a lokacin da ka samu tashabuhi abubuwa suka rikice maka wannan yayi kama da wannan ka kasa warwarewa an tarudda al-mushtabiha ilal muhkam kamar yadda wannan abin da ya rikice maka zuwa ga muhkam don ka gane menene mafita li'anna hazihi at-tariqa tariqur rasikhin fil ilm saboda wannan hanyar ita ce hanyar kafaffu a cikin ilimi qala Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce huwa allazi anzala alayka al-kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi zuwa karshen ayar huwa allazi anzala alayka al-kitaba Allah shine wanda ya saukar maka da littafi wanda shine alqur'ani minhu ayatun muhkamatun daga abinda ayi alqur'ani ya kunsa akwai ayoyi muhkamat wanda suke da fa'inta ko suke da fassara ɗaya kada karanta su hukunci kawai ayatun ne muhkamat ba sa ɗaukar wani ihtimali daban da zai rikita ka kada karanta za ka fahimci mai ake nufi hunna ummul kitab to su ne asalin littafin irin wa'innan ayoyin muhkamat wa ukharu sannan akwai wasu na daban da Allah ya kawo su domin jarabawa su kuma mutashabihatu masu kama da juna ne masu rikitarwa ne mutashabihat iri biyu ne akwai mutashabihat allati la ya'lamuha illa Allah akwai mutashabih din da ba wanda ya san shi sai Allah kamar abin da ya shafi ilimin gaibi tashin kiyama sifofin kaifiyar sifofin ubangiji wannan mutashabih ne wanda ba wanda ya san shi sai Allah sannan akwai mutashabih din da arrasikhuna fil ilmi suna sanin sa mun fahimta to fa amma allazina fi qulubihim zaygun waɗanda cikin zakatansu akwai karkata fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su rika bibiyar ayoyi wanda suke mutashabih ne daga alqur'ani su suke bibiya suna neman ina ake da ta'arud ko wasu ayoyi suke a zahirin su yake nuna kamar sun ci karo irin su suke bibiya ko su ta tambaya akan abin da Allah kadai ya san shi yazo yana tambayar ka akan kaifiyar yaya Allah ya daidaita akan al'arshi da sauransu ibtigha alfitnati domin neman fitina wa ibtigha ta'wilihi da kuma neman tawili wato tawilin wa'annan mutashabih din tawili shine neman fassarar ko kuma neman makomar al'amarin karshen al'amarin yadda zai kasance wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah alhali ba wanda ya san tawilin wannan mutashabih din sai Allah wannan idan mutashabih ne wanda ba wanda ya san shi sai Allah sai ka tsaya daga nan an fahimta kamar abubuwa da suka shafi gaibi abubuwa da suka shafi tashin kiyama abubuwa da suka shafi kaifiyar siffofin ubangiji wannan abu ne da ba wanda ya san shi sai Allah kokarin nemo yaya abin yake to wannan neman tawilin abin da ba da tawili ne ba wanda ya san tawilin sa sai Allah kuma ka zo kana neman sa a wajen mutum haka wannan fitina mutum yake nema idan kuma ayoyi ne masu rikitarwa wanda suna da fa'inta suna da fuskoki da yawa na ma'ana suna ba da wannan ma'anar suna ba da wannan ma'anar amma ma'ana kaza ita ce daidai kazar ba daidai ba ce to na warrasiku na fil ilmi kafaffu a cikin ilimi su ma suna sanin tawilin wa'innan wanda suke kafaffu ne a cikin ilimi sai su maka bayani su ce nan da kake ganin kamar sun ci karo ba su ci karo ba ga bayanin gaskiya game da wannan ya ƙuluna amanna bihi kuma suna cewa mun yi imani da shi alƙur'anin muhkam ɗin da mutashabih kullum min inda rabbina kowanne daga wajen ubangijin mu yake to ba yadhakkaru illa ulul albab kuma ba wanda yake wa astuwa sai ma'abuta hankula suratu ali imran aya ta bakwai wa yahmiluna almutashabih ala almuhkam sai su dauko mutashabih sai su dora shi akan muhkam hatta yabqa an-nassu kulluhu muhkaman har sai nassin ya dawo gaba ɗayansa ya zama muhkam dama shi mutashabih ana mayar da shi zuwa ga muhkam ne don a fahimci ma'anarsa to wannan ita ce dunkulalliyar ma'ana da zaka ba wa wanda ya maka tambaya akan wannan ita ce dunkulalliyar ma'ana na farko dai abinda muke so ka gamsu da shi maganar Allah da ta manzan Allah ba sa cin karo in kaga cin karo to daga tunaninka ne ko fahimtarka ce ta kasa ko kuma baka da niyya mai kyau ne ya sa baka gane ba an gane to dama Allah ya bamu labarin irin ku wanda suke bibiyar mutashabih saboda muguwar niyya dan neman fitina dan neman tawili Allah ya bamu labarin irin ku da ka tsarkake niyyar ka zaka fahimta ko ka je wajen malamai su yi maka bayani zaka fahimta wannan a dunkule kenan to idan mun zo darasi mai zuwa to zai baka amsa mai ban sha'awa wadda kuma amsa ce wadda take a rarrabe da kuma sauran shibohin su ma duka zai kawo su kuma ya yi bayani a kansu bayani mai kyau wanda malamin Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi malami ne wanda in kana bibiyarsa to kana samun fa'idodi na ilimi da yawa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka ma malamanmu gaba ɗayansu da alkhairi Allah kuma ya saka musu da gidan aljanna Allah kuma subhanahu wa ta'ala mu ma ya ba mu kokari irin nasu ya ba mu ilimi makamancin nasu da fatan abin muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada kurakurai Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh